إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci da ya ba mu damin zama a wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi mai suna al'aqidatul wasatiyya wanda wannan shine zamanmu na biyu kuma insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya ina ganin sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen inda aka ce wala kufa lahu sannan kuma wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi ina ganin ne muka kwana ko to insha Allah za mu dora daga inda muka kwana wannan duka yana bayani ne akan abinda ya shahi aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda ahlus sunna wal jamaa suka yi imani da shi suka kudurta shi suka kulla shi a cikin zukatansu wanda dukkan wanda yake da awar sunna ya kamata ya zamanto wannan ita ce aƙidarsa sannan duka waɗannan abubuwan da ake zanawa an tato su ne an samo su ne ƙarƙashin littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma asar na magabata muna fata Allah ya sanya mu cikin masu irin wannan aƙida ubangiji Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu sai Allah sai mala ya ci gaba da cewa
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون نعم ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم Mala ya ci gaba da cewa fa innahu subhanahu lalle Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi a'lamu bi nafsihi Allah shine mafi sanin kanshi yafi kowa sanin shi wane ne wa bi ghairihi kuma Allah shine mafi sanin wanda ma ba shi ba da haka Allah subhanahu wataala yafi kowa sanin kansa kuma yafi kowa sanin wanda ba shi ba wannan kaman ta'alil ne na abin da ya gabata wanda ake bayani akan wajibcin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar makansa na sufofi kenan tunda Allah ya shi kowa sanin kanshi ya shi kowa sanin cewa shi wane ne kenan wajibi ne duk abin da Allah ya tabbatar makanshi na sufofi a tabbatar masa shi ban magana wani tawili ko wasu dubaru a Allah shine ya siffanta makanshi waɗannan sufofin ya tabbatar ma kanshi waɗannan siffofi kenan maganar tawili ko kuma wani dubaru ba taso ba ka siffanta Allah da abin da ya siffanta ma kanshi ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala wajibi ne a tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kanshi na siffofi da kuma rishin ƙiyasta Allah subhanahu wata'ala ma'ana misalta ubangiji Allah ta'ala da halittunsa a duk siffofin Allah sun sha bamban da siffofin bayunsa don haka waɗanda suke ƙiyasta Allah da halittunsa waɗanda suna akan kuskure misali ko da Allah ya siffanta kanshi da wata siffa wanda wani daga ci ko kuma halittunsa suke da waɗannan siffofin ba wai yana nufin waɗannan siffofin na Allah ba irin siffofin wannan halittan irin siffofin halittunsa ne a'a ba ka Allah yake ne ba da haka kenan ba a ƙiyasta a misalta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa kenan idan Allah ya zamanto shine mafi sani game da kanshi da waninsa wajibi ne a tabbatar masa na daga siffofi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa saboda haka kenan halittu gaba ɗayansu ba su kewayewa da sanin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala don shi Allah abin siffantawa ne da siffofi na kamala wanda hankulan halittun Allah ba sa iya mi kaiwa zuwa sanin waɗannan siffofin na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka kenan abin da yake wajibi a gare mu shine mu yarda da abin da Allah ya yarda ma kanshi. Allah shi ya yi sanin abin da ya dacewa da kansa mu ba mu sani ba. Ko? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala asdaqu qilan ko? Shine mafi gaskiyan magana. Wa ahsanu hadithan kuma Allah shine mafi kyawun zance min khalqihi daga halittunsa don haka abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari kenan wajibi ne a gare mu mu gaskata musallama game da duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarinsa gaskiya ne kuma haƙƙi ne wanda yake wajibi a gare mu mu gaskata wannan abinda ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sannan lafuzzan Allah subhanahu wa ta'ala su ne mafi kyawun lafuzza su ne mafi fasahar lafuzza su ne mafi bayani mafi bayyana na abin duk wani lafazi babu lafazin da ya zama ƙarara irin lafazin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana abin da ya dace da shi na sunaye da siffofi bayani wanda yake cikakke abinda an wajibi shine kawai mu karbi wannan mu miƙa wuya summa rusulahu ko sadiqun sannan manzannin Allah masu gaskiya ne musaddiqun kuma masu gaskatar da abinda aka aiko su ne da shi ko yanan wannan yana daga cikin abinda ya kamata mu yi imani da shi cewa manzannin Allah masu gaskiya ne a cikin abin da suka faɗa gaskiya ne daga Allah ne abin yake babu wani abin da suka faɗi tilka a anfusihim karan kansu ko ganin damansu a'a abin da suka ba da labari gaskiya ne daga Allah ne sannan kuma su da kansu musaddiqun suna gaskata abin da aka yi musu wahayinsa zuwa ga halittun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan bi khilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun saɓanin waɗanda suke faɗa ma Allah abin da ba su da sani a kan shi abin da ba su da ni ba su da ilimi a kan shi ba su da sani a kan shi tunda idan aka ce asidiku shi ne ya zamanto labari ya dace ma abin da ya abu labarin da ka bada ya zamanto daidai da abin da ma'ana ka faɗa eh haka ne in ka ba da labari da an bibiya sai a ga lalle abin da ka faɗa haka ne shine ake ce ma asidiku to manzannin Allah haka suke masu gaskiya ne a cikin duk abin da suka ba da labari game da Allah subhanahu wa ta'ala sannan masu gaskatawa ne cikin abin da yake zo musu na wahayi ta hanyar mala'iku saboda yana zauwa ne daga Allah shi wannan wahayi da haka su manzannin nan ba su faɗin son zuciya kaga ko annabi sallallahu alaihi wa sallama me Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa ma yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahyin yuha manzo Allah bai fadin san zuciyarsa baya firici da san zuciya ya faɗi abin da ya ga dama karan kanshi a'a duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa zai faɗa na addini to wahayi ne daga ubangijin shi Allah subhanahu wataala sabanin waɗanda suke faɗa ma Allah abin da ba su da sani akai ba su da ilimi a cikin shari'ar Allah ba su da sani a cikin addinin Allah ba su san komi ba a cikin sunayen Allah da kuma siffofin Allah a'a kawai zato ne suke amfani da shi kawai da kuma kawai khayar ma'ana abubuwan da suke hashashen su kawai ko kuma abin da kawai suke samu ta hanyar shedannu kamar waɗanda suke da'awar annabta ta ƙarya su ce su annabawa ne alhali kuma su ba annabawa ne da kuma waɗanda suke 'yan bidi'a waɗanda za su ƙago wani abin da ba ya da tushe bai da asali su jingina shi ga addini da kuma zindikai da masu sihiri da bokaye da waɗanda suke amfani da tauraro da muyagun malamai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin wasu ayoyi daga ayata ma'ana 221 zuwa 223 a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala yace hal unabbi'ukum ala ma ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin shin in ba ku labarin akan wanda shaidannu suke saukowa akan ma'ana gare shi shaidannu labarun da suke ba mutanensu Allah subhanahu wa ta'ala ce tanazzalu ala kulli affakin asim suna saukowa ne da labarun ƙarya akan dukkan wanda yake mai kire asim mai laihi yulquna sam'a suna tahiya su dan sauraro wani abu daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin shi ga mala'iku da zai faru sai su sabto wani ɗan abu kaɗan daga ciki idan suka sabto shi sai su kawo ma masu ƙire su ne bokaye cewa kaza zai faru gobe ko kuma nan da lokaci kaza sai su ƙara su kuma bokaye ƙarya sama ga ɗari akan wannan abin da yake na gaskiya saboda haka kenan in wannan abin wanda suka sabto ya tabbata to duk abin da suka ƙara na ƙarya bokaji sai a yarda da su sai a ce ai ga sunan da suka ce kaza zai faru ai ya faru ko to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce aikin su shine za su sabto wani abu daga cikin abin da Allah ya ba mala'iku labaru sai su gaya ma masu kire bokaye su kuma sai su ƙara ƙararyaki masu yawa a kai wa aktharuhum kadhibuna Allah ya ce mahiyan su duka makaryata ne a cikin wata aya aya ta 79 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillah sai su ce wannan daga Allah ne su suka kirkira suka rubuta suka zana suka tsara kuma sai su ce daga Allah ne saboda ba su da sani akan komi wannan shine fassarar da mala yace bi khilafil ladina yaquluna ma'ana alaihi mala ya'lamu da haka idan ya zamanto Allah shine yafi sanin kanshi shine yafi sanin wanda ma ba shi ba kuma Allah shine mafi gaskiyar magana Allah shine mafi kyawun mafi kyawun mai zance daga cikin halittunsa sannan kuma manzanninsa suka zamanto su ma masu gaskiya ne a cikin dukkan abin da suka ba da labari daga Allah ta hanyar da ta kasance tsakaninsu da Allah ma'ana ta hanyar mala'iku da suke zo musu da wahayi daga wajen Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala cewa mala'ikun nan babu wani abin da suke ƙarawa ko suke ragewa abin da suke zauwa da shi tsantsan gaskiya ne abin da suka samo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mala'ikunsa zuwa ga manzanninsa saboda haka kenan wanda ya faɗi wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musamman ma a cikin babul asma'i wa sifat sunayen Allah da siffofin Allah korewa da tabbatarwa saboda haka kenan wannan shi ne kenan ahal sunna zai yi watsi da dukkan abinda 'yan bidi'a suke faɗa da waɗanda suke ma'ana e, maɓannata ko waɗanda suke akan ɓanna akan ɓata saboda mi waɗanda suke dogaro akan son zukatansu waɗanda suke ratayuwa ga waɗanda bai kamata a yi koyi da su ba daga cikin waɗanda suke ɓatattu don haka Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu shine mala yace walihada qala don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifo, subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama rabbil izzati ubangijin buwaya shine allah subhanahu wa ta'ala wanda ya buwaye komai babu wani abin da yake buwayar allah madaukakin sarki amma ya sifuna game da abin da suke siffanta allah da shi na siffofin da ba su dace ga allah ba wa salamun kuma aminci ya tabbata ga allah eh wa salamun alal mursalin amincin allah ya ƙara tabbata ga manzanninsa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kun ga anan Allah ya tsarkake kanshi game da abin da waɗanda suka saba ma manzanni suka siffanta Allah da shi sannan kuma Allah ya yi aminci ga manzanninsa saboda min amintuwar abin da manzannin suka faɗa game da raguwa ko kuma aibi babu abin da suka rage abin da Allah ya aiko su da shi shine suka zo da shi sannan kuma babu wani aibi tare da abin da suka zo da shi don haka Allah ya ce aminci amincin Allah ya ƙara tabbata ko kuma ya tabbata ga manzanninsa kenan saboda wannan eh kusan a ce shine kamar ana illanta kamar illa ne game da abin da ya gabata na kasancewa magana Allah da maganan manzanninsa magana Allah da maganan manzanninsa ita ce magana wacce take mafi gaskiya mafi kyau mafi gaskiya mafi kyau yana wani shi ne abin da ya kamata dukkan wanda yake da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ya sani ko sai ya ci gaba da cewa
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص من في سورة, في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن نعم na'am sai ya ci gaba da cewa wa qad wasafa kun fasabbaha nafsahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kansa Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa game da abinda waɗanda suka saba manzanni suka jingina Allah subhanahu wa ta'ala kenan da ya ce fasabbaha nafsahu abinda za mu iya samu a cikin waɗannan wannan ayar da ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma ya a ciki kun ga akwai tsarkake Allah game da siffanta shi ko kuma abinda waɗanda suke akan bata jahillai suka siffanta Allah da shi abinda bai dace da Allah ba sannan a ƙarƙashin wannan aya za mu samu gaskiyar manzanni da kuma wajibcin karɓan duk abinda manzanni suka zo da shi da kuma abinda suka ba da labarin shi daga Allah sannan kuma a ƙarƙashin wannan aya dai hayo za mu samu shar'ancin yin sallama ko kuma aminci ga manzanni da kuma irin darajarsu da matsayinsu a wajen Allah sannan kuma akwai mai da raddi akan dukkan wanda ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi musamman ma abin da ya shahi sunayen Allah da siffofin Allah sannan wannan aya tana mana bayani akan shar'ancin yabo ga Allah da kuma godiya ga Allah akan ni'imominsa daga cikin mafi girman ni'imomin Allah ita ce ni'imar tauhidi da haka Allah subhanahu wata'ala ma'ana ya hada a cikin abin da ya siffanta kansa ya ambaci kanshi da shi Allah ya hada tsakanin korewa da kuma tabbatarwa saboda haka su ahal sunna ba sa karkacewa game da abin da manzanni suka zo da shi ko shi ne ma'anar da ya ce wa ƙari ne sabbaha nafsa ko sai ya ce mai gaba وسبح نفسه به المرسلين وسلم على المرسلين na musallama alal mursali sai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi aminci ga manzanninsa na wa huwa سلامة ما قالوه من النقص والعيب na bi salamati ma qaluhu saboda aminci amantuwar abinda suka faɗa minan naqsi daga ragowa wal aibi da kuma aibi abinda manzanni suka zo da shi babu wani abin da suka rage sannan kuma babu wani abu na aibi a ciki na sai ci gaba da cewa وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه da haka Allah subhanahu wata'ala qad jama'a fi ma wasafa Allah ya hada a cikin abinda ya suffanta kanshi wa samma bihi nafsahu ya ambaci kanshi da shi ma'ana siffofin da Allah ya siffanta kansa da su da sunayen da Allah ya ambaci kanshi da su to Allah ya hada a cikin wannan bainan nafi wal isbat tsakanin korewa da tabbatarwa ma'ana kore duk abin da yake kishiyar kammaluwa ne Allah ya kore wannan gare shi siffofin shi kammalallun siffofi ne babu ragowa a ciki kuma babu wani abin aibi a ciki sannan kuma sunayen Allah su ma haka suke ko kenan dukkan wani aibi da dukkan wata tawaya wannan duka abin korewa ne a cikin siffofin Allah da kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wal isbat tabbatar da siffofi na kamala da kuma siffofi na girma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wasu ayoyi guda biyu aya ta 23 zuwa ta 24 a cikin suratul hashr huwa alladhi la Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معنى هو الله شيني الله الذي لا إله إلا هو wanda baya da wani abu babu wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya al-maliku wanda yake ya mallaki komi komi karkashin mulkin Allah yake alƙuddus wanda yake abin tsarkakewa assalam kuma amintacce almu'min wanda yake mai amintarwa almuhaimin wanda yake mai daraja da girma al'aziz wanda yake mabuwayi aljabbar wanda yake ma'ana mai tursasawa almutakabbir wanda yake mai girma wanda ba a sa shi kuma ba a hana shi subhanallahi amma ya shirku na tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke shirka da Allah huwallahu alkhaliqu Allah shine mahalici albari'u maginin halitta almusawwiru mai suranta halitta yanda ya ga dama lahul asma'ul husna kyawawan sunaye na Allah ne subhanahu wata'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi dukkan halittun da a cikin sammai da ƙasa suna tsarkake Allah wa huwa al-aziz Allah mabwaye ne al-hakim kuma gwani ne a cikin ayyukansa ko da kuma wani wannan daga cikin abin da aka ambata sannan sai ya ce fala udula ko li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihi al-mursalun ana babu karkata ga ahlus sunna babu karkacewa a wajen ahlus sunna wal jama'a game da abin da manzanni suka zo da shi abin da manzanni suka zo da shi ahlus sunna suna karɓar shi ne ba su kauce ma abin da manzannin Allah suka zo da shi ba su kaucewa sannan kuma ba su hanɗarewa a'a suna yin muwafaƙa da dukkan abin da aka samo daga manzanni wanda ya tabbata daga manzannin Allah sallallahu Alaihi wasallama na tabbatar da sufofi na kamala ga Allah da kuma tsarkake Allah ga dukkan abin da bai dace ga Allah ba saboda manzanni ma'ana sun tabbatar da wannan asalin mai girma amma makiya manzanni su kuma sun karkace sun bauɗe game da wannan shi yasa Allah yake cewa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke karkacewa a cikin sunayen Allah sai suna ambatan Allah da sunayen da suke ma'ana ba su dace a ambaci Allah da su ba ko su siffanta Allah da abin da bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Fa inna husirat al-mustaqim, ko? Eh, mun yi shi wannan ko? Shi ne muka ce, Fala udula li ahli sunna wal jama'a amma ja'a bihi al-mursalun. Shi ne, ahli sunna wal jama'a ba su bauɗewa ko su karkace game da abin da manzanni suka zo da shi. Ko?
فإنه الصراط المستقيم eh fa innahu siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici kenan wannan ya zama to kenan shine eh, ma'ana ta'alil ne na fala udula li ahas- ahli sunna ko saboda abinda manzannin Allah suka zo da shi shine tafarki miƙaƙƙe madaidaici kenan da inda mutum ya bar wannan tafarki kenan ya ɓace da haka su ahli sunna suna akan abinda mi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suke a kan shi. Idan an ce asiratul mustaqim shine hanya wacce take madaidaiciya wadda ba ta da mai adadi, a hanya guda ce hanyar Allah wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u. Wannan ita ce hanya ta inji Allah miƙaƙƙiya madaidaiciya ku bi ta. Shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara wannan aya wa sahabbai sai ya yi zane dogo sai ya yi gehe ya yi zane gehe-gehe sai ya ce wa anna ha za su ratun lahil mustaqim wannan dogon zanen miƙaƙƙi shi ne hanyar Allah ma'ana miƙaƙƙiya da Allah ya ce wala tattabi usubula fa tafarraqa bikum an sabili kada ku bi ƴan ƙananan hanyoyi sai su raba ku daga hanya ta su ne waɗannan hanyoyin da suke gehe manzo Allah ya ce waɗannan su ne subul sannan kowace hanya a cikinsu akwai shaidan ya da'u ilaiha yana kira zuwa gare ta kenan wanda ya bi wannan hanya mustaqima miƙaƙƙiya to shine wanda ya dace da hanyar Allah wacce take miƙaƙƙiya kenan tafarkin Allah subhanahu wata'ala kenan abinda manzanni suka zo da shi shine tafarkin Allah subhanahu wata'ala wanda ya kamata mutum ya bi kuma shine ahlus sunna wal jama'a suke akai wannan kenan ko sannan kuma eh wannan hanya kuma ita ce aka ambata a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ko eh ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici da kuma fadar Allah a cikin suratul an'am akan aya ta 153 da Allah yake cewa anna hadha sirati mustaqim kamar yadda muka fadi fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yanan wannan shine eh abinda ko da yaushe muke roƙon Allah cikin kowace raka'a a cikin sallolinmu Allah ya shiryar da mu zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ko na siratul lahi ko eh siratul ladina an'ama Allahu alaihim kenan shi tafarkin nan madaidaici shine tafarki hanyar waɗanda Allah ya yi musu ni'ima hanyar waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyyi na daga annabawa ko wa siddiqina da kuma siddiqai masu gaskiya wa shuhada da waɗanda aka kashe suka yi shahada a wajen ɗaukaka kalmar la ilaha illallah wa salihin da kuma salihai kenan lokacin da mutum ya karanta a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin nan shine siratal ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin da Allah ma'ana tafarkin waɗanda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyyi na daga annabawa tafarkin da annabawa suke a kai ko sannan kuma wasu diƙina da masu gaskiya a cikin imaninsu wa shuhada da waɗanda aka kashe suka yi shahada a wajen ɗaukar kalmar la ilaha illallah wa salihina da kuma nagartattun mutane kenan ai tafarki wanda yake madadaci shine abin da manzanni suka zo da shi a cikin aƙida duk abin da manzanni suka zo da shi na aƙida to mutum ka karɓi wannan ka sallama in kai haka ka samu kanka akan tafarki wanda yake madadaci ko sannan kuma wannan shine abin da ahal sunna suke a kai wannan kenan sai
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف eh to kafin mu shiga can a nan idan kuka duba misali da ni'imar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dangane da kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala mu roƙe shi ya shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici Allah ya umarce mu mu roƙe shi ya shiryar da mu ya shiryar da mu hanyar waɗannan annabawa da siddiƙai da shuhada da kuma as-salihin saboda waɗanga dangogin guda biyar annabawa da siddiƙai da shuhada da kuma salihin waɗannan ɓangarorin guda hudu su ne ma'abuta wannan ni'ima ni'ima wacce ba ta da ƙaidi annabawa Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai ya keɓance su da annabta da manzancinsa wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce su kuma siddiƙai in an ce a siddiƙun jam'i ne na abin nan siddiƙun wannan mubalaga ce a wajen gaskiya da kuma gaskatawa kenan waɗanda suka kai matuƙa wajen gaskata abin da manzannin Allah suka zo da shi da kuma wajen jayuwa da karɓan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi tare da cikakken ikhlasi a cikin abin da ma'ana suke karba su kuma a shuhada jam'i ne na shahi waɗanda aka kashe a cikin hanyar Allah ma'ana an ambace su da wannan saboda min an musu shaida da aljanna duk wanda aka kashe shi a cikin hanyar Allah an shaida da cewa wannan ɗan aljanna ne kuma saboda mala'ikun rahama kuma za su yi masa shaida a ranar tashin kiyama akan haka sannan as-salihuna jam'i ne na salih ma'ana wanda yake tsaye da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayan Allah shine ake ce masa salih kenan kun ga tun daga annaba zuwa wannan duka waɗannan siffofin da aka tare da su siffofi ne waɗanda suke na ni'ima dan haka kenan muke roƙon ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu tafarkin su was-siratu ko taratan yudafu ila Allah wannan hanya as-sirat wani lokaci ana jingina ta zuwa ga Allah kamar yadda Allah yake faɗi a cikin suratu an'am wa anna hadha sirati Allah ya ce wannan tafarki na hanya ta ce kun ga an jingina mi sirat gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda mi Allah shine ya shar'anta wannan hanyar kuma Allah shine ya kawata wa taratan yudafu ila al-ibad wani lokaci kuma akan jingina as-sirat zuwa ga bayu kamar yadda yazo a cikin fadar Allah siratal ladina an'amta alaihim ko hanyar waɗanda kai ma ni'ima kaga sirat ana an jingina shigawa ga bayun Allah subhanahu wataala saboda me aka jingina su aka jingina wannan sirat zuwa ga bayun Allah saboda sun shiga wannan hanyar ne ko da kuma da Allah yake cewa siratal ladina an'amta alaihim wannan fadakarwa ne akan mi akan aboki wanda ya kamata ya zame maka a cikin wannan hanya su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiƙai da shuhada da kuma salihai shi ne ma a ƙarshe aya sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa ya yi kyawu waɗannan su zamanto su ne abokan mutum kenan waɗannan su ne ya kamata abokan da ya kamata ka bi hanyar da suka bi saboda makoma su makoma ce ta kwarai wannan kenan sannan na na kaɗa ko?
لقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه na sannan ya ce wa ƙari dakala fi hadihil jumla ya shiga a cikin wannan jumlar ma wasafa Allahu bihi nafsa abinda Allah ya siffanta kan shi fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas ma'ana ya shiga a cikin wannan jumlar abinda Allah ya siffanta kan shi a cikin suratul ikhlas allati ta'dilu sulusul qur'an wadda suratul ikhlas tana daidai da sulusun alqur'ani kashi ɗaya bisa uku na alqur'ani حيث يقول يا عند الله كيتشي وقل هو الله أحد قل كتشي ياك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتشي مسو هو الله saboda sun aka ce shirkai suka ce manzo Allah to kai wani lokaci kana cewa ar-rahman wani lokaci ka ce Allahu to wai shi ubangijin nan naka ka siffanta mana shi wai shi wani iri ne na zinariya ne ko na azurfa ne to sai Allah ya saukar da wannan ya ce ƙulka ce musu huwallahu shi ne Allah abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa ahad wanda yake shi kaɗai ne bai da wani abokin tarayya ba a haɗa shi da wani a cikin bauta Allahu Allah mai wannan suna shine as-samadu abin nihi da bukata ma'ana dukkan bayu suna da bukata a wajen Allah amma Allah bai da bukata ga kowa sannan lam yalid bai aihu ba bai da da walam yulad kuma ba a aishe shi ba da haka bai da uwa bai da uba walam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma babu wani wanda yake tafkan tamkar ubangiji Allah subhanahu wataala a cikin komai nashi kenan kun ga da mala yace wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla ma'ana jimla da ta gabata wace jimla ce shine inda ya ce ƙadi jama'a fi ma wasafa wasan ma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat ina fata an fahimta kenan wannan abinda Allah ya siffanta kanshi a cikin suratul ikhlas ya shiga a cikin wannan ma'ana Allah ya gama a cikin abinda ya siffanta kanshi ya ambaci kanshi da shi tsakanin mai korewa da kuma tabbatarwa idan ka karanta wannan sura za ka ga za ka samu mai annafi wal isbat misali idan ka ce ƙul huwallahu ahad allahu samad wannan jimla in ka ɗauke sa duka mine ne al-isbat ne ko ƙul huwallahu ahad allahu samad sannan sai ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na an samu mai annafi idan wannan sura suratul ikhlas ta hada tsakanin mi al-ithbatu wan nafi ta kore wa Allah dukkan wasu siffofi waɗanda suke na tawaya wanda suke ba na kamala ba ga Allah su ne mi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da da bai da uwa bai da uba waɗanda duka siffofi ne na tawaya don haka Allah ya kore makanshi waɗannan siffofi sannan sai Allah ya tabbatar makanshi siffofi na kamala Allahu ahad sannan shine kuma as-samad kowa na da bukata a wajen Allah kenan kaga wannan ita ce siffofi na kamala kenan shi yasa mala yace to wannan surar ta hada ma'ana ta shiga a cikin wa'ancan jimlolin da muka yi bayani na baya abinda Allah ya siffanta kan shi da shi tsakanin korewa da tabbatarwa don haka a nan sai malayin nihin ya ma'ana bishiro da wannan abin da yake nuni a kan mi wannan nami al'isbatu wa wannafi a cikin alkur'ani da sunna duk sun zo a cikin da haka sai malayin ya fara da suratul ikhlas saboda falalar wannan sura sai ya fara da ita an ambace ta da wannan suna saboda sura ce wadda ta tsantsance siffofin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma aka ce saboda wannan sura tana tsarkake mai karanta ta daga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka ce allati ta'adilu sulusal qur'an wacce wannan suratul ikhlas tana daidai da sulusin alqur'ani ma'ana tana daidai da sulusin alqur'ani saboda ma'anonin alqur'ani aka ce nau'i uku ne tauhid qisas ahkam alqur'ani ya kunshi waɗannan abubuwa wani bangare na ma'anonin alqur'ani suna magana ne akan mai tauhid wani bangare kuma zaka gani qisas ne labaru ne ake bada na al'ummomin da suka gabata wani bangare kuma ahkam da haka kenan wannan sura idan aka duba a cikinta akwai siffar ubangiji Allah mai rahama wanda wannan yana shiga a cikin mi a cikin tauhid saboda yace qul huwallahu ahad Allahu samad ko kenan kaga waɗannan duka siffofi ne na mi na Allah mai rahama kenan kuma suna shiga a cikin mi a cikin tauhidi da yake kul huwallahu ahad saboda haka kenan sai ta zamanto eh sulusi na alqur'ani dalili akan cewa wannan sura tana daidai da sulusin alqur'ani akwai hadisin da yazo a cikin sahihul bukhari hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yarda yake cewa anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad wani mutum ya ji wani mutum yana karanta suratul ikhlas yana karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana ta maimaita ta yana ta maimaita ta lokacin da ya wayi gari sai yazo yuraddiduha فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديوا يقري سيزو جاء النبي فذكر له ذلك سيقا من ذا الله وانا أبن ديكي وهرواق وانا متنا وانا كوي سورة الإخلاص يجي تكرم تاو أولا قول ما أكت تشكين صلى ركعة توركو يكرم سورة الإخلاص تبيكم يساك كرم سورة الإخلاص فشين سيوا نيزو يقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يعني kamar da shi wannan mutumin ya taƙalluha yana ganin wannan kamar yana ƙarantar da wannan sura maimako ya ɗauki wata dogon sura kawai sai yana ta maimaita suratul ikhlas faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake a hannun shi innaha la ta'dilu sulutsal qur'an lalle ita wannan sura tana daidai da sulisin alkur'ani kashi ɗaya bisa uku na alkur'ani shi yasa imamu ibn al-qayyim yake cewa wal ahadisu hadisai bi kauniha ta'dil sulus alqur'an takadu tablughu mablagh at-tawatir yake ce hadisan da suka zo suna bayanin cewa suratul ikhlas tana daidai da sulusin alkur'ani yace sun kusa su kai matsayin hadisai waɗanda suke mutawatir ma'ana waɗanda suke masu tarin yawa wanda an samu al'ummomi sahabbai masu tarin yawa waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan to shine da yace haisu ya kulu lokacin da Allah ke cewa kul ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan kaga dalili ne akan cewa alkur'ani menene magana Allah ne saboda Allah ya ce qul huwallah kace kenan kaga nan umarni ne aka ba manzo Allah ya faɗi ni abinda ubangiji Allah subhanahu wataala ya faɗa inda a ce magana annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallama ko kuma magana wani shi ne ba a cewa qul ko da yace huwallahu ahad ma'ana Allah shi kadai ne wahidun ne wanda baya da tamka baya da waziri baya da misali baya da kuma wanda yake abokin tarayya Allahu samad Allah shine shugaba wanda ya kammala a wajen kyauta da kuma daraja da ɗaukakawa wanda kowa yana da bukata a wajen shi shine ma'ana Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai aihu ba ba a shi ba baya da ɗa bai da uwa bai da uba a cikin wannan kenan kaga an mai da raddi ga nasara da kuma mushrikan larabawa waɗanda suka shingina wa Allah ɗa ko eh, saboda suna cewa eh, su kiristoci nasara suna cewa isa aibinullah suna ce ɗan Allah ne su kuma mushrikan larabawa suna ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata har Allah ya ce a shahidu khalqahum sun halarci halittar mala'iku ne don haka suka ga mala'iku da abin da Allah ya keɓance mata suka da haka suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata? To Allah ta'ala ya ce, Satuk tabu shahadatuhum wa yus'alu ko za a rubuta wannan shaida suke bada kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama wala mai kulla hukufuwan ahad babu wani tamkar Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai ne kenan abin da ashahid a cikin wannan sura wannan sura ta kumshi ta haɗa tsakanin annafi wal isbat korewa da tabbatarwa kore dukkan siffofin da ba na kamala ba ga Allah da kuma tabbatar da siffofi kammalallu ga Allah subhanahu wa ta'ala ko nan ne kata? to sai mu sa wannan yi so sai mu
وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم na'am mala yace wa ma wasafa bihi nafsahu da kuma abinda Allah ya siffanta kanshi fi a'zami aya a cikin mafi girman aya min kitabihi a cikin littafin Allah ai abinda ake nihi anan ya shiga a cikin jimlar da ta gabata annafi wal isbat abinda Allah ya siffanta kanshi a cikin wannan aya mai girma shine abinda Allah ya siffanta kanshi a cikin wannan aya wacce take mai girma ita ce faɗar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum malamai suke cewa dalilin da yake nuna cewa wannan aya ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani akwai hadisi ingatacce wanda imam muslim ya rawaito daga ubayy bin ka'ab Allah ya kara mashi yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ayya ayatin fi kitabillahi a'azam yace wace aya ce mafi girman daraja a cikin littafin Allah Ƙali sai Ubayi bin Ka'ab ya ce, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah da manzo su ne suka sani. Faradda da ha miraran, manzo Allah ya sake maimaita wannan tambaya cewa wace aya ce ta girman daraja a cikin littafin Allah. Ubayi bin Ka'ab yana ce, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sun maƙala Ubay, sannan sai Ubay ya ce, Ayatul Kursi. Ya ce, ita ce Ayatul Kursi. Faƙalar Nabi sallallahu Alaihi sallama, sai manzo Allah ya ce, liyahanika ilma abal munzir ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ilimi ya kai a bazarre aka ce dalilin da yasa ta zamanto a azamu aya saboda abinda ta kumsa ita wannan aya nami tabbatar da sunayen Allah da kuma siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsarkake Allah game da abin da bai dace da Allah ba da haka sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi duk wanda ba shi ba bautar shi ƙarya ce alhayyu wanda yake rayayye tsayayye wanzajje wanda yake da kammalallar rayuwa sannan kuma wanda babu wata hanya ta ƙarewarsa alƙayyo wanda yake kuma tsaye da kanshi ma'ana alƙa'imu bi nafsi wanda yake tsaye da kanshi kuma mai tsaye da waninsa yana tsaye da kanshi kuma shi ke tsayar da waninsa sannan kuma shi Allah ya wadatu daga halittunsa amma halittun Allah masu bukata ne zuwa ga Allah ya zo da cewa alhayyul qayyum din nan a wata ruwaya aka ce huwal ismul a'zam shine sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya du'iya Allah bihi ajaba wanda in an kira Allah da shi zai karba ko wa idza su'ila bihi a'ata in kuma aka roki Allah da shi ya hayyu ya qayyum Allah zai bada abin da aka roke shi da shi aka ce saboda dalilin alhayyu ma'ana wannan suffa ce zatiyya ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala da kuma nunin da alkayyum yake akan yani suffofin Allah fi'iliya na aikatau na aiki waccan kuma suffa ce zatiyya ta zatin ubangiji Allah subhanahu wata'ala saboda dukkan suffofi suna dawowa ne zuwa ga waɗannan sunayen guda biyu ko masu daraja alhayu ma'ana alhayu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ma bai kama Allah ballantana bacci Allah ko gangadi bai yi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi halittun da a cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne wajen mallaka da halitta da bauta Allah shine wanda ya mallaki duniyar sama da duniyar ƙasa gaba daya man zalladhi ai babu wani yashfa'u indahu wanda zai yi ceto a wajen Allah shi yasa aka ce ash-shafa'a nan an ciro ta ne min ash-shafi'i shine duddul wutr kishiyan abu guda ko waye isa babu wani wanda zai isa ya ceci wani a wajen Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah ma'ana sai da umarnin Allah wannan shine ke nuna kibriya ma'ana girman kai na Allah wanda ba mai sa shi ba mai hana shi abin da ya ga dama ne yake da kuma girma na Ubangiji Allah subhanahu wata'ala da haka babu wani wanda ya isa lahira ma'ana ya buga gaba ya yi ceto a wajen Allah ya ceci wani sai da izinin Allah da haka kaga 'yan bid'a da suke rudar da mutane sai ka ga wai mutum yana cewa wai su suka ce mutum in dai ya bi su ko yana sallah ko bai sallah sai sun sashi aljanna zuwa ni shirme da Allah ko mutum ya ce a in kana bisa ɗariƙar shi ranar lahira zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in dukkan aljihu guda yana ɗaukar mutum dubu saba'in ya riƙa loda mutanensa yana kaiwa aljanna yana zubewa ina ruwan ɗan samoga eh to wannan duka tatsuniya ne ba wanda ya isa yi wannan ko ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da dukkan abin da yake ya kewaye mutane abin da ya huce da abin da zai faru ma nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala duka ya san wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba su kewayewa da wani abu na ilimin Allah illa bima sha'a sai dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da haka sai Allah ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyyu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwaci sammai da ƙasai a wani kaula aka ce al'arsh kenan aka ce kursiyyu shine wurin digadigan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan kujera da Allah ke aza digadigansa girmanta ya yi girman sammai da ƙasai ko shi ne wasu ya kursi yi husama wata wal'art wala ya odu ho haifu zuhoma sannan tsaron sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu na halitta ma'ana bai buwayar Allah bai gashiyar da Ubangiji kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al'aliyu ko Allah shi ne maɗaukaki wanda yake saman komi da zatinsa yana saman halittunsa akan al'arshin shi kuma ya daidaita shine wasi a kursi wa huwa al-aliyyu azim sannan kuma shi Allah shine mai girma kuma ina ganin ƙarshen wannan aya nan ne ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu kuma sati na gaba haka abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka Allah ya yi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh